أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu daman ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda idan ban manta ba satin da ya wuce muka yi da daura na urjuzatai ne asiniya da almi'iyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka ya mana gamakatar kuma ya amsa mana ayyukan namu gaba daya ya sanya wannan karatuttuka su ne sababban shiganmu na aljanna gaba dayanmu insha Allah kamar yadda muka yi bayani wancan satin da ya gabata yau insha Allah zan mu ɗauki littafin nabiyu rahma muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabin jin kai annabin rahma annabin tausayi wato wallafar Profesor Sani wato Muhammad Athani bin Umar bin Musa Abu Abdurrahman wanda aka fi sanin shi da wato Dr. Sani Umar Nijiyar Lemu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kare shi ya kiyaye shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗora mu da mu da shi kan tafarki na gaskiya. Malam bai bukatar wani gabatarwa da duk wani ɗalibin ilimi da ke nan ko kuma da duk wani ɗalibin ilimi da yake nan kusa-kusa shi dai malam shi ne abu abdurrahman muhammad muhammad sani ko muhammadu sani bin umar bin musa wanda shi aka fi sani da malam sani umar rijiyar lemu malam yana daga cikin wanda aka haifa ɗaya ga watan jiye shekara ta dubu da ɗari tara da saba'in daidai kenan yau mala yana da shekara kusan hamsin da hudu haka ne ko? insha Allah mala ya tashi cikin wato da'ira ta ɗo neman ilimi tun yarantar shi yake cikin neman ilimi kuma har yanzu yana ba da ilimi kuma har yanzu yana kiran kanshi a ɗalibin ilimi wanda professor babban malami ne kamar yadda muka sani yana da malamai da yawa daga nigeria afon kuma yana da malamai a saudiya wanda malam ya yi karatun shi a jami'an musulunci ta madina sannan malam ya yi littattafai masu tarin yawa wanda zaka ga littattafan shi ya yi su a larabci ya yi su wasu a hausa har tafsiri ya yi audahun bayan wannan ko sifili guda shidda wanda ya yi shi a tsantsan harshen hausa wanda ya kamata duk wani ɗalibin ilimi ya mallake shi domin littafi ne na tafsiri ƙayyim za ka ga littattafan malin duk wanda ka karanta sai ka ga littattafai ne ƙayyim masu daɗi masu daɗin karanta da fusaha a cikin bayanin shi sannan malam ya kasance cikin malamai masu zuhudu masu gudun duniya malamai wanda mukhlisai a wa ma shahidna illa bima alimna masu ikhlasi a cikin ayyukansu sannan zaka ɗauki daga cikin siman malam ko a ce ma miza ta malam zaka samu malam bai cika shiga cikin irin wannan rikice-rikice ba na zamani wanda malamai suke shiga cikin shi zaka ga afkar ɗin malam afkar ɗin shi kawai ya karantar da ku ku fahimci menene karatun in ka fahimci karatun kai da kanka zaka gano haka ne ko irin wannan ɗariƙa irin hanyar da wato abbakar gumi rahimahullahu ya bi irin hanyar da shak jafar yake kanta wato irin hanyar da magabata na kirki albani shi ma yana kan wannan hanyar a karantar da ku tsantsan karatu ku ku fahimci menene maksudin ba za ka same su ba cikin hayaniya ana ta cije-cije ana kaza kaza kaza an gane ko sannan zaka ga cewa irin wannan kanana a zo can wannan ga janyo wannan ayi muqabala bala ya bai da afkar da a zo ayi muqabala da shi kan kaza da kaza da kaza a to a takaice dai malam rijiyar lemu rijiyar ilimi ne tsantsatta a zamanin nan wanda kuduwa ne wanda zan yi koyi da shi Allah subhanahu wataala ya saka mashi da alkhairi kuma kurakuran da yake yi Allah subhanahu wataala ya yafe mashi kuma ya share shi daga kirazan mu gaba ɗaya da shi sannan Allah subhanahu wataala ya dora mu da mu da malam gaba ɗaya kan tafarki na kirki hanyar da take ita ce mai kakka dodar ya ƙara tabbatar da mu akan ta ina dai a gurguje dai ba dogon bayani ba zan mai kan malam kusan kowa ya san shi insha Allah yana da talifa yana da wato rubuce-rubuce da yawa yana da malamai da yawa kuma ya tashi a cikin wato ya ake ce mashi bandar na neman ilimi wannan kenan zan mu doki littafin shi na biyu rahma wannan taba'a ce ta biyu bugo na biyu littafin a gurguje yadda littafin malam yake zan mu ga cewa littafi ne wanda wato duk komi zai dan cicciro ma wani mawaƙai an gane ko wanda can an yi kaza can an yi kaza wanda tak tak tak ya bi sira cikin iko Allah ya zoma da ita yanda yake tun daga menene jahiliya dan nubuza ya sira akan jahiliya har zuwa rasuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan zan mu doki insha Allah siga da zan mu doka a cikin karatun littafin nan kamar yadda muke kowane littafi in zan mu karanta shi muna dan hudin sigar da ya kamata mu bi shi haka ne ko wannan littafin zan mu bi shi da sigai shi ma zai dan bambanta da yanayin karatunmu karatuttuka da muke na baya kenan insha Allah wannan zan mu takaita mai sharhi an gane ko saboda karatuttuka na baya an bude bakin gwalgwado insha Allah lasiya ma karatun da muka yi na mi na baitu nabi na ta farko a cikin sira sannan aka zo urtuzal mai iya ita ma an dan bude ta kaɗan sinniya ce aka dan matse ta ko ita ma wurin karshe karshen kidan wannan littafin kamar zan mu je da shi fast fast in an zo bayani inda yake bukata a wasa'a shi wanda rubama a karatuttuka na baya ba a yi bayanin wurin ba sai a dan wasa'a shi in kuma aka zo karatun dama an yi bayanin shi kenan zan mu je da shi lamha sama sama kenan dai ga wanda za su gani cewa an zo wani wuri an wuce shi da gudu kenan insha Allah mun yi dai karatun shi a baya rubama in akwai aristriman da baya sai a bibiye shi insha Allah ko kuma in ya kasance huta daga halka in mun huta daga halka ƙarin bayani insha Allah albab maftuh Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu gaba daya kuma ya dora mu kan abin da yake shine daidai a kullun yanda muke fadi dai a kullun yanda muke fadi kowane littafi in zan mu fara muna littattafan nan ne ba don wai mun kai mu koyar da su ba an gane ko ba wai muna amsa sunan malamai bane masu karanta littattafai su koyar da dalibai lala mu fahimta muna mun zo mun zauna ne muraja'a ce muke tsakanin mu dalibai gaba daya mu tunasar da junan mu abin da ya kuce mana mu koyar da junan mu abin da bamu sani ba kenan muraja'a ce muke gaba daya idan za a ci ya saro bama za a gani kurakuran yahi sawabu yawa saboda an aka ce ma muraja'a ce dalibai suke rubama kurakurai ya himi ya yi abin da yake daidai yawa kuna fata Allah subhanahu wataala ya katange mu da kurakurai ya dora muka hanya wadda take ita ce daidai bismillahir rahmanir rahim qala al musannif rahimahullahu ta'ala Allah ya jikan malam eh Hausawa suka ce Allah ya jikan wani ba dan ya mutu ba to Allah ya jikan malam ba dan ya mutu ba na'am eh zan muhara tunda wannan matba da take hannuna bugo na biyu ne kenan zan mu hara da muqaddimar ta matba'i na bugu na biyu sannan mu je islin na bugun sannan mu je karatun insha Allah mala yace alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyyin wal mursalin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai kullum muna bayani idan aka ce alhamdu godiya ce da jinjinawa da yabo da kambamawa da soyayya ta ƙarshe mun gane akwai bambanci tsakanin alhamdu da almadahu yabo da godiya shi kuma almadahu kana iya ziga mutum ka gingina shi ka gingina shi amma ba dan kana san shi ba an gane ko ai ba kowa ba kake so kake yaba shi amma shi kuma alhamdu godiya ce da soyayya ta ƙarshe da yabo da jinjinawa yana da bambanci shi ma da tsakanin ashukur shi kuma ashukur kawai godiya ce sama na gode an gane ko yabo kuma kawai almadahu ka zo ka yi filatan mutum haka na kawai shi kuma alhamdu shi ne ya haɗa komi da komi sannan ya ce salati daɗin tsira da amincin Allah su tabbata ga mafificin annabawa da manzanni shi ne wa nabiyuna Muhammad bin Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in annabinmu Muhammad ɗan Abdullahi da alayen shi da sahabban shi gaba ɗaya mala ya ce amma ba'adu bayan haka فيشرفني أن أقدم إلى إلى القراء الكرام هذه الطبعة الثانية من كتاب نبي الرحمة سيرة ودروس وإبر yace wato zai ina jin daɗi ɗaukaka ce gare ni in gabatar da wannan littafin ga masu karanta shi masu daraja duk wani mai karanta shi mai daraja in ba su wannan littafin su karanta wannan littafi nawa mai suna annabin rahama annabin jin kai shi ne ce sira labarin shi wa durusun da darsussukan da zan tsinta a cikin labarin annabi wa ibar da abubuwan doka a lura a yi wa'azi shi ne zaka gani a cikin bangon littafi ya ce ma nabiyu rahma siratun wa durusun wa ibar annabin rahama sirar shi labarin shi darussan shi da kuma ibar wato me ake ce mashi abin doka a lura sai ne sai kawo ma wannan aya alqur'aniyya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah subhanahu wataala ya ce ai kai rasulullah kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo jin kai da tausayi da rahma ga talikai gaba daya a gane ko yace ba'du ma nafa نفذت طبعة الأولى بسرعة غير متوقعة وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا ya ce abinda ya samu kai wannan rubutun na biyu saboda ita ta farkon ta yi mazan karewa da gaugawa wanda ba mu yi tunanin zata kare ba a haka an gane ko ya bugo na harko sai ya yi mazan karewa ya ce shi kuma bai yi tunanin haka ba sai ya ce wannan abin da ya sayi mazan karewa saboda falala Allah ce gare mu wato gare shi kuma ga mutane talikai gaba daya saboda taba ta harko an bugo ta menene a menene 13 february 13 february 2008 wannan ita kuma kwaba a tabi sai aka bugo ta 11 united ga ne ko? wala 11 ga 2012 kaga fi hudu ne arba sanawa cikin shekara hudu kawai aka bukaci watan ta kare kwata-kwata aka bukaci a yi wata kaga ya ce wannan abin da ba mu yi tunanin zai samu bane ba karbuwa irin haka ya ce wannan wallahi falala Allah ce wannan yana daga abin da ya kamata mumini ya dinga lura in ka samu abu kamar da shi na Allah ma bi kun bin ni'matin fa min Allah dan kidin ka samu abu fa ma bi kun bin ni'matin fa min Allah da abin da ka samu na ni'ima to kamar da shi ga Allah kar ka ga cewa wani dubara ka ne wani wayen ka ne wani kwarewar ka ne wani iyawar ka ne wani kai kuku ne kusa ga Allah kuku ne ka za'a fa min Allah mai da al'amuran ka ga Allah an gane ko Allah subhanahu wataala yana menene yana iya jama baka tan ka alkhairi shine Allah ya ce wa nabluukum bil khairi wal bil sharri wal khairi fitna zan lalle zan mujarrabce ku da duk abubuwa na sharri sai a jarrabce ka da abubuwa na sharri da a jarrabta ka an gane ko a sama mugun hali kike ya nike na shiga uku na lalace talauci komi ka taba ya lalace bakin ciki kaza kulli ka dinka cin Allah dan ya jarabta ka ya ga menene dan ya ga menene zakai sai Allah ta yake ce mana wa nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf zan mu jarabce ku da tsoro wal ju' da yunwa ka rasa samun abin da zaka ci wa naqsin min al-amwali ka rasa samun dukiya ka rasa samun kudi ka dinga shiga yaya nike wal anfus a dinga yi maka mace mace ka a dinga cewa ka au ka auro mai wabi dibbiyan kan ka auro din ka auro mutuwa suke wa samarat kayan itace duk ku rasa sai Allah ya ce mi wa bashir sabirin aba masu mi haƙuri a ba su albishiri a ba su albishiri mai kyau su wane ne a sabirun dinnan allazi ne za a sabatu musibatun ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda in musiba ta same su sai ka ji suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah muke kuma sannan akwai menene wanda za a jarrabta da abu na alkhairi abu ne za a baka na alkhairi ka san mu yanzu ƙarshen alkhairi a duniya ka ji ka da kuɗi da ɗiya ga kuɗi ga ɗiya ga mata hankali kwance kai ganin ka kawai top ne yanzu a ce kawai kai top ne a ji ka da waɗannan abubuwa sai Allah ya ce mi inna ma amwalukum wa auladukum fitna ku sani cewa wai su wannan ɗiyan naku da dukiyoyin nan naku da aka baku Allah ya jarabta ku ne ya gani fitina ne a jarabta ka a gani ya za kai kenan ka sani duka komi yana iya zuma kan jarabtawa kenan shi yasa in kaga wata ni'ima daga Allah to ka gode ma Allah Allah dan ya jarabta kai gani eh menene godewa za kai ko kafircewa za kai hada min rahmati rabbi yabluwani ashkur afur wannan ai falala ubangiji na ne dan ya jarabta ne gani wai godewa zan yi ko kafircewa nan kaga malam sai yace menene wa haza min fadlillahi alaina wannan da kake ganin littafi ya samu karkuwa na farkon to falala Allah ce da ya mana kenan yana nuna godiya ga Allah wa alal nasi jami'a ba mu kadai ba ga mutane gaba daya dan a amfani gaba daya kan shi an gane ko falahul hamdu fil ula wal akhirah Allah shike da shine ake gode ma tun daga farko har karshe Allah shine ake yi ma godiya ta kirki an gane ko sai ne malai ma wa qad tadammana ta hazihi tab'a tasihat ba'd al akhta' al matbu' na'am matba'iyya alwaqi'a fi tab'ati alula yace wannan tab'a ta biyu bugon nan na biyu na littafi daga cikin abin da zai bambanta da na farko akwai wasu kurakurai da aka yi na sezi an gane ko absis debi absis da dogora yace akwai wanda aka yi to a cikin rubutu za a gyara su an gane ko daga cikin akta wanda zaka gani an yi su can fetetur wurin rubutu ko kuma fetetur wanda suka buga littafin sun yi kurakurai wani abu ya kuce masu to anan za a gyara su an gane ko an same su a cikin wannan almuta'alliqa bi ba na'am bi dabt ba'd mufradat yace wasu daga cikin wasali ne ba a yi ba wasu mufradat ba wasu abubuwa kasan in za a karanta wasu abu sai an bashi wasali wani abin da larabci surtu mu larabcinmu na wa'in wa'in na yanzu larabcinmu karatunmu na wa'in wa'in ko eh kaga me ake ce mashi mutum kana ganin shi amma da ka zo da ka zo wurin mu zan yi karatu ka ji muna wa'in in in haka ne karatun namu to wani in ba a yi wasali ba bai karantuwa bai karantuwa surtu in baka san ba kalmat babu shaharar kalmomi lasiya ma larabci kana ji ko lasiya ma larabci da yake da kalmomi da yawa misali ka samu kare kare wannan kare kayan banza sai ka same shi da suna kala saba'in a cikin larabci wuka wannan ko takobi sai ka same ta da suna kusan ɗari a larabci an gane ko to kai kuma kawai wani sai ka ɗinka ka sani sai sake shi kenan to da an zo an ce ma durgam ka rasa ma ina aka dosa an gane ko shine sai wasu abubuwan sai an masu shakal shine ya kwatanta ma an yi dabata ɗinsu wa hazafin ruwayatu ruwayatin tabayyana li wa ha'uha yace akwai wasu ruwayoyi da na goge su daga baya ya nuna mana cewa wannan ruwaya ba ingantatta bace kaga wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa in kai kuskure aka zo aka nuna ba ka zo ka gyara an gane ko kar ka bar mutane su tahi a kuskure ko gobe kanka sa ma kanka girman kan nan wai ni in na zo na gyara kuskuren nan za a ganni cewa lashi ne ko kuma ban iya ba ko kuma wani amma kamacin wannan a wannan yau kai annabin ina ne a zuwa za kai ka gyara ka gyara kuranka kan jama'a su je akan wannan kuran yawa daga cikin mutane Allah masu gafara Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da su sun fahimci hanya ta kirki wai yanzu su dawo su gyara sai su ce a shekara nawa muka bi muna kan wannan da'awai yanzu duk mu zo mu ce ma mutane kan ƙarya muke shine wa to kai kuma yanzu me ake ce mashi ka dawo kenan magana mine ne kafirawan da ya suka ce inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim tun fi sabilillah mine ne bambanci sai ka ji ana to kuma da kunya duniya kwara ta kiyoma wallahi baka san me kiyoma ba baka san me lahira ba Allah mana gafara Allah kare mu وتعديل بعض العبارات السيرة ya ce da wasu kalmomi wasu fras-fras na sira wanda muka sassauya su aka gyara masu ma'ana shi yasa kenan sai ka ga watakila ka ga wata kalma a cikin nuska wato bugo na farko ka zo na bi ka ki ganin ta ma'a idafatul amaliyatin qalilatin fi ba'd al yace baya an dan yi wani aiki a cikin wasu wurare a cikin littafin nan wallahi ta'ala al-mas'ul wallahu ta'ala al-mas'ul an yanfa'ani bihi wa yanfa'a bihi jami'i man atla'a alaihi min almuslimin yace wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da ni shi mai rubutun ijmalam ya amfanar da shi akan wannan littafin da duk wani musulmin da ya leka ya karanta littafin nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da shi fi kulli zamanin wa makan yace a kowane zamani a kowane wuri nan zuwa shekaru shekaru da yawa ma in sun zo in Allah subhanahu wataala ya sa za a karance shi to Allah amfanar da musulmi shi haka zalika yace kowane wuri kaga ai shi Kano yayi shi gashi muna karanta shi a nan Niger Zandar an gane ko na'am yace ma wa an yaj'aluhu khalisan liwajhil karim innahu jawwadun karim muna so Allah subhanahu wataala yace ya sanya wannan aikin mu yi shi barabe dan Allah tatacce muka yi shi dan Allah subhanahu wata'ala ka san duk wani aiki duk wani aiki ka roki ikhlasi a cikin shi wallahi wallahi in babu ikhlasi da aikin da kake ya zama aikin banza sai ya zama waqadin la ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai a maida aikin naka kura abin shekewa ita kuma riya da muke ganin ta wallahi a zamanin mu ne yanzu yanda riya take shiga cikin ayyukan mu anya ko ko ikhlasin rabin shi yana shiga shi yasa komi kake ka nemi ikhlasi Allah ba mu ikhlasi Allah ba mu yin aiki da shi an gane ko malam yace innahu jawadun karim Allah shine mai babbaiwa jawad mai bada baiwa mai kyauta sosai manya manya kyauta alkarim kuma mai karamci malam yace ma katabahu faqirun ila ila afu rabbihil karim wato wannan talaka zuwa neman afuwa na ubangiji shi mai girma shi yayi wannan rubutun Muhammadu Sani Muhammadu Sani bin Umar bin Musa yace ma Madinat Kano Nigeria ya rubuta shi masaul juma'a maraicen ranar juma'a 6 ga Rabiul Awwal shekara ta 1434 kenan nan da shekara 11 aka yi shi ko wannan matba'a shi ne wanda ya daidai da onzu yunayir david grace na'am muqaddimatul muallif ga muqaddimar da malam yayi ta littafi kenan wannan muqaddima ce ta ya sake buga mi buga bugo na biyu yace ma alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tsira daɗin tsira da amincin Allah ya tabbata ga wato bayan shi wanda ya zaɓa malayaci bayan haka fa inna siratun nabawiyya lamin ahammi ma yajibu an tusraf ilaihi inayatul muslimina bid dirasa wat ta'ammul yace in aka ce ma siral annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin manya manyan abin da yace a ce musulmai sun juyo akan kulawa da shi da dokan darasi kan shi mun fahimta kuma mun lura yanzu iske mun kula da tsira annabi yana da karamci wallahi yana da karamci kulanmu da tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan muna da mi an baro mu baya an baro mu baya a kullum muna bada misali zaka tare samari jena guda goma guda goma ko su zano masu habbai ashar mubashirin bil janna guda goma wallahi a cikin goma nan da kyar za a samu biyar su sha an samu biyar ko ƙasa da haka an aka cika tsawon masallacin na aka tsare koha mala ibrahim ya ce yau hogon mai huta sai an zano sahabbai ashirin bashiri na biljan na guda goma yau wanda za su hutan dai allah mana gafara mu ma ina shi da mala ibrahim sai ya tsare mai amon bulala sannan huta amma to yanzu ka tsare samari guda goma ka ce su zano ma wato juyar guda goma na balo na riyal ko na barsa ko wallahi na ji har tarihin aihuwarsu sai ya zano ma wani sai ya zano ma har kudin da kowa yake doka da mine ne da matan shi da ɗiyan shi a cimman makan ma'adalci akan wannan mu tsaya mu yi tunani mu tsaya mu yi tunani annabi yace almar'u ma man ahabba yawmal qiyama kowane mutum za a tara shi da wanda yake so ne ranar tashin kiyama kai yanzu tsakani da Allah tsakani da Allah in dai ba Allah bai sa bayan Allah nan suka musulunta kan su mutu suka mutu a wannan tafarkin sai ka tashi ka ganka tare da eya ne yan ba nan shahararren wanda kafirawan ba sai na kawo musu na su ba kowa ya san su ko ka gan kalli sawun su daya kawayoyo kaga wane ne nan kawayoyo kaga wane ne nan sai an ce ma ga mako makka Allah mana kafara amma sai ka tashi ka ganka da Abubakar da Umar da Uthman da Ali Abdurrahman bin Auf Sa'ad Sa'id ka gansu ga sunan jere kai da su haba Allah tun daga nan aje a yi ta tada hankalin nafsi nafsi in dai ka ganka tsakan su in dai ka ganka tsakan su dan dai kiyama dai fasa adin ta yayi karfin wannan da baka damu da baka damuwa amma yanzu ka so a tambaye ka wallahi wallahi musulmi ba mu makan ma'adalci ba mu makan ma'adalci shi yasa kowane manhabba wa dabba sai ya zo ya mamu ne ya mamu rawan banjo a cikin addinin na musulunci kuma wai akan haka akan haka kai da baka san tarihin annabi ba yanda ya kamata an an zo ana ba da wata fatawa ta musulunci sai ka ringa kawo kai kana gani ina ganin ai abu kaza ya kamata a yi ina ganin abu kaza ya kamata a yi kullum muna ba da misali me zai hana in aka zo za a ma anesthesi general ka ce ma abbas a a rage dos a sanya yan zilo kaɗan bakin 5 cm ya maka ita za a ma operation a can wurin likita barin shi za kai in malam jafar ya ce je ka sha fara guda biyu guda uku ce a ni wa cuta ta ta haikarin haka takwas takwas zan sha ha sai addini za a zo a wannan kaga ba mu makan ma'adalci shine malam yace ya kamata a ce siral annabi tana daga cikin durus wanda muke maido hankalin mu kansu mu dinga kula iya kula da su wastikhlasu dirasa wal ibar mu tace musu mu doki darasi a cikin durus wal ibar mu tace darasi mu doka mu doki lura abinda na lura daga cikin sira annabi wala siyama fi hadha al asr allazi shtaddat fihi al ghurba al islam wal muslimin yace surtout sai damne talla wanda lokacin da muke ciki akwai wato ƙura akwai menene conflow akwai duhu a cikin musulunci da musulmai kinan yanzu in baka san sirar annabi ba za a zo a maka wuwu shikenan an wuce in baka san sirar wa zaka ga wato ɗan bid'a da ɗan shi'a da irin wannan gumud din suke zuwa su ce ma kaza kaza kaza yanzu ala sabil misal ɗan shi'a yana daga cikin hujja da zai baka ya ce ma abubakar ya yi zalunci abubakar siddiq ka ce mi yasa ya ce mi yasa bai ba mi fatima ba gadon annabi ai fatima ta zo a ba ta gadon babanta abubakar ya hana eh hatman an yi haka haka ne ko to in baka binciki tarihi ba sai ka ce eh to mi yasa zai hana mata kuma bai ba ta ba bai ba ta ba bai ba ta ba kuma ta nemi gadon babanta kaga ai gadon uba dole a baka dole a baka gadon babanka an gane ko balbar ma an aka ci dukiyar ka ta kai maraya an ci na innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai su zo su ce ma ai abubakar bai ba fatima ba me zaka ce ma abubakar shi kuma ai akwai hadisi can annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahru ma'ashirul anbiya la nuras annabawa duka mu ba a cin gadan kowa ya je ya ci gadan uban shi banda diyan annabawa ɗayan annaba ba su cin gadon ubanninsu annabawa annabi ya ce abinda muka bari duka sadaka ce ba gado ba ne ba an gane ko to ya zaka yi in ba san hadisin nan ba ai shi ya san hadisin sai ya kama shubha shi yasa ka karanci tarihi abu kaza mi yasa akai kaza mi yasa akai kaza kuma kai yanzu baka san ba inda duniya za ta kai ka haka ne ko duniya tana iya kai ka wani wurin wanda zasa yi ta sanya ma shubha ka rasa yadda zaka yi defender ɗan addininka kai dai ka san addininka na gaskiya ne to ya zaka yi kai defender ɗin shi a kaga in baka yi karatu ba mi zaka ce baka iya ka duba ka gani duk wasu karance karance lai modil modil duka ka harnace su surtu yan kazo lise din nan sai an kawo ma roman yahe surtu yan siri a ko second roman plus de 20 roman a ce ana son kansu za a yi literature premier haka tarnal haka su kamarana amadu kuma su wane ne ferdina oyono a ita zana ma amma siran muhammad rasulullah ta tsallake ka kama kanka adalci allah mana kafa malayin ce bare cikin wannan zamanin namu wa kasura alaihi hijamatu sharisa wannan zamanin da ake yi ma musuluncin attack attack mai karfi kowa ataken musulunci yake so ake sai an kai shi ƙasa wa ma yuwajahu bihi hadha din min ittihamatul batila da wani mai ake ce mashi tuhuma tuhuma da ake ma addinin musulunci a ce ai addinin musulunci irhabiyun wane ne yan ta'adda musulunci duk wanda ya tashi ta'adda kai yanzu tsakanin da Allah sai eske in kana da hankali in kana da hankali ka yarda musulmai ne suke zuwa su sa bom a masallacin juma'a a watsi eske hankali yana ɗauka yaƙe-yaƙe da aka yi dalle zane fasi masallatai ya ake zuwa sa bom ko ko a zo a yanka masallaci guda a nan ne liman a yanka abu mamu a yanka Malam Ibrahim yana la ilaha illallah Allah bada gafara Allah kare to eske musulmi sun yi wannan Usama bin Zaid lokacin da aka zo wani gari garin duka kafurai ne wani makiyayi sai ya gansu sun zo sai ya gangaro daga dutse yana la ilaha illallah la ilaha illallah kawai yana zuwa dama an zo yakin garin ne samu sai ya cire kan an gane ko kika gana an san su kawure ne da ya zo rasulullah rai ya ɓace iya ɓacin rai ya ce a taktuluhu wa huwa ya kulu la ilaha illallah usama menene ya same ka haka kashe mutum yana la ilaha illallah yana la ilaha illallah za kashe shi ya ce annabi tsoro ne ya shi da ya gamu ya ce ka tsaga zuciya shi ka gani usama bin zai cewa wallahi sai da ya shi ina ma bai musulunta ba sai wannan ranar a yanda annabi ya dinga nana ta mashi amma mutane su zo su kashe masu la'ilaha illallah kuma wai in an tashi mai ake ce mashi ‘yan shari'a sun tashi da kwafai sai su ce musulmi ya sun yi jihadis sai kyaljar da jihadis hauka kawai allah mana gafara malam ya ce maka wato ana hijamatu sari'a ana tuhuman musulunci da tuhuma ta banza da wuni a ce musulmi ne fal musulmuna ahwaju ma yakununa min ayyi waqtin mada ila al'auda as-sahiha ila dinihim wat-tamassuki bi sawabihi kenan yace ma a wannan kullum musulmi suna bukata bukata mai karfi su dawo su san menene islam tarihin su su san menene menene addinin su kuma su kama addinin su da kamu mai kyau wa tatbiqi ta'alimin fi wa fi waqi'il hayat sannan duk musulmi ana so ya dawo ya tabbaka abinda musulunci ya koyar da shi an gane ko ka duba rasulullah da yawa sun musulunta saboda kyaukyawan halin shi musulunci kyaukyawan hali ne man a same ka kai musulmi kana da mummunan hali kuma sunanka ibrahim muhammad abdullah komi kawai musulmi ne kai kuma kana da mummunan hali ina lahiya shine ka dawo ka dinga tsabbaka abin da yake shine musulmcin mala ya ce ma wasiratun nabawiyya hiya tarjamatul amaliyati li hazadi yace siral annabi ita kuma ita ce mi ita ce fassarar yanda ake tahiyar da wannan addinin an gane ko fassara amaliyar da za a tahiyar da addinin nan yanda ya kamata ka tahiyar da shi faqad kana sahibuha alaihi salatu wassalam huwa man sana Allahu ala ainihi wato wannan shi wannan mai sirai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya kirkira shi akan wato kula da shi mun fahimta ko Allah shi ya kula da shi na'am wa wasafahu bi qawlihi ta'ala wa innaka la'ala khulqin azim shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace kai tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kan dabi'u masu girma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama ai ka san ba karma bane halittu ɗabi'u halaye na annabi Allah ya ce hulkin azim halittu ne ɗabi'u masu girma kenan kai in kai koyi da su ya kake ai ka sha wallahi a ce kana koyi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu babu tamkarka saboda Allah ya ce innaka la'ala hulkin azim mala ya ci gaba da ce ma haka zalika wa Aisha radiyallahu anha لما سئلت عن خلقه خلق النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بكلمة مختصرة جامعة يتي هكذلك كسني عائشة يرضى الله يتبت غريتا da aka tambaye ta menene halayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta bada amsa de manière bref an gane ko wadda amsar nan kuma ta hada komi da komi sai ta ce ma me kana khulquhu alquran hal wato halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai qur'ani ne abinda qur'ani yace shine abinda qur'ani ya hana shine san fursan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ainin Aisha bata ce ma ba halayen shi kaza kaza kaza kaza kawai alquran an gane ko mala ya ci gaba da ce ma fasiratun nabawiyya midanur rahbu nam midanur rahbu لدروس عمليات وممارسات فعاليات لهذا الدين yace wato wannan shi sira annabi wato wani teren ne teren ne mai yalwa mai kyau wanda zaka gyara addinin nan ka tace shi ka bi shi yadda ya kamata fahiya maziju baina hayatin hi sallallahu alaihi wasallam rasulan wa qa'idan insana wato ta haɗu ne tsakanin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi wato manzo ne ma'aiki haka zalika shugaba ne haka zalika mutum ne wa baina hayatu ashabihi ridwanullahi alaihim tare da rayuwar sahabban shi yarda Allah ta tabbata gare shi atba'an mukhlisin suna masu bin shi tatatu kenan nan rayuwa ce ta manzo mutum kuma shugaba kuma tare da rayuwar sahabban shi wanda mukhlisai tatattu wanda sun keɓance mai soyayya sun keɓance kula da shi yadda ya kamata an gane ko wa'aunan na mutahabbina kuma sun kasance wato masu taimaka mashi masu san shi yadda ya kamata wa junudan munadilina haka zalika wasu sojawa ne masu kamawa ashe gaba ɗaya a yi ɗaukaka karman Allah fa jama'a na'am diwanun sira bainal masdar wa tatbiq sai a hada wato wani diwani wani babban littafi na tarihin nasu tare da masdar wato eh me ake ce mashi fondation asali da tatbiq da pratique din shi kenan shi ga shi fondation shi ne asalin abin kuma ga su suna pratik tare da shi mun gane shi asalin addini ne su kuma tare da shi suke pratikin addini wannan shi ne sirar gaba daya wa uswatun hasana wa tarbiyya kuma wato abun koyi ne mai kyau haka zalika tarbiyya ne fatawjihatuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu masdarun wa tatbiqun li hadha yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya tawjih haka zalika abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka zalika abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mi ya aikata af'alu shine yace ma masdar wa tatbiq shine foundation kuma shine pratique theory da pratique na wannan addinin namu mun gane abinda annabi yayi da abinda annabi ya ce ayi da abinda annabi ya faɗi duka sune foundation kuma sune theory sune pratique na addinin mu kenan in baka karanci sida baya zaka ka gane mun fahimta ko kama kana sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana li hadhihi al-umma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi mai kyau wa abun koyi tatacce ingantacce na wannan al'umma gaba dai wa hayatuhu ma ashabihi durusun maidani li tatbiq hadha din ala ard al-waqi sannan shi kuma rayuwar shi da rayuwar sahabban shi shine practice wanda yake na wannan addini ka ganshi ka bi shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil wal yawmil akhir wato wato abun koyi ne mai kyau duk wanda yake neman wato lada wurin Allah da yake neman ya samu gida gida mai kyau ranar tashi alkiyama malai yace ma wa qad tawakhaina fiha fi jam'i مادة هذا الكتاب اعتمادا على مصادر الأصلية لسيرة النبوية يتي منذ بريدانس توخينا منذ بريدانس ماذا تقول بريدانس ده هوسا takatsantsan ko mun ɗauki takatsantsan yawa wurin haɗa wannan wato littafin da muka yi wannan littafin ishimala ko mun ɗauki takatsantsan ya ce amma sai muka ɗauki itimadan mun jingina ko kuma mun dogara da wasu littattafai na sira wanda sira tatatta ta annabi ingantatta mai kakka bil idafa ila ifradin min ba'di kutubil mu'asira na'am al-mukhtasira yace haka zalika mun ƙara wato wasu littattafai na sira mukhtasira ɗan rizimi al-mu'asira na zamani wanda cikin zamanin nan namu aka yi su an gane ko wa ala ra'si ha yace daga cikin manya-manyan littattafan da muka tsamo haka na'am kitabu sira annabawiyya fi daw'i masadir al-asaliyya shine wannan littafin siratun nabawiyya sirar annabi fi dau'i a cikin haskakawa al-masadir al-asaliya wato band na asali an gane ko lidoktor mahadi rizqullah wannan shine malamin da yi shi yace wasiratun nabawiyya as-sahiha sirar annabi ingantatta lidoktor akramu diyaul umri yace wasiratun nabawiyya ardun waqa'i'un وتحليل أهداف an gane ko li Dr. Ali Muhammad As-Sallabi shi yayi wannan littafin na uku yace haka zalika littafin na hudu na'am yace waqafatun fi ghazwatir rasul shi kuma na ghazwata ne na yaƙe yaƙe yace li Sheikhna Dr. Muhammad bin Abdullah Zarban Az-Zarban Al-Ghamidi wafaqahu Allah mun san Zarban tun ne saurara albani ya shi bayanin safat wannan kenan su ne ya ce manya-manyan wanda ya yi itimadi da su mala ya ce sallallahu ala nabi na muhammadu wa ala alihi wa sabi a jima'i dadin tsira da aminta Allah ya tabbata ga annan muhammad da alayen shi da sabon shi a jima'i wato gaba daya ya ce katabahu nan asalin littafin na warko ne kenan mukaddimar shi ce wanda ya rubuta shi muhammad sani bin umar bin Musa, Muhammad Asani dan Umar dan Musa ya ce ya rubuta shi shidda ga watan safar shekara ta 1429 ya yi taba a farko kenan. Al-Muwafiq sha uku ga watan Fabrairu shekara 2008 ya ce bi madinat Kano al-Islamiyya harasa Allah a Kano shi ma aka rubuta shi. To wannan kaga shine muqaddima da mala ya gabatar. Kaga a cikin wannan muqaddima in zaka aje hankalinka kaga kenan zai nuna ma kamar cewa wajibi ne gare ka kai dan musulmi ka dawo ka san menene sira annabi sallallahu alaihi wasallam sahiha kuma kal ka gaji da yawan karanta ta an karanta ma a ƙara karantawa a karanta a dawo a dauko wani a dawo a dauko wani a dawo mun fahimta idan muna fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka mu miƙe akan wannan nahjin yanzu dai mun yi littafi na farko mun yi urjuza guda biyu wannan shine na uku da na hudu ko Allah mana muwafaka a kullun an karanta a dawo kullun a dawo malai haka yake kwatanta nan zan mu gani a cikin muqaddima malai yayi mi ya dinga itilizan ya dinga eh istimalin kalmar nahnu daga cikin yana daga cikin ladabi wato na ladabtarwa karka nuna cewa kai kadai kai abu an gane ko mu kaman ba ka ce ba ni ni an gane ko kasancewa cewa ni din nan wasu malamai suna ganin kaman ka i'tizaz bin nafs amma tawadu sai ka ce mu kenan ba kai kadai bane ba kaman nan in muka yi abu sai mu ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ba mu ba mutum ɗaya bai yi shi gaba ɗaya muka yi shi wannan kenan bangaren islamic bangaren kuma mu dawo system syndicalist nu ka jana nu eh majuwa eh wannan in ka ce muwa a sindika ko ka baro makarka aiki in banna ce kai ka baro makarka kanka zata kare amma in ka ce nu kenan da mu da wanda suke bayan mu da mu da graduate a tare muke an gane ko kwabar da ake kenan mu da graduate a tare muke an gane ko ko kuma a ce nu don ka yi kana guguwayen kanka kanka yin zan kanka haka sau kaka yi cituwayen kanka ya zama to a ganka wani haƙir haƙir haka an gane sandi ka zama kenan wannan an turfaranta ne ba kotan shi wa muke allah mana gafara mala ya ce attaudiya kamar ya ce ma introduction bayan ya yi mukaddima sai ya ɗauki mai introduction sai ya ce ibadatul asnam fi jaziratul arab qabla al-islam kaji menene titre na introduction ko ibadatul asnam bautar gumakai fi jaziratul arab a cikin yankin larabawa kablal islam kamun musulunci ya zo sai ya ce ma istamarrat ƙabilatul huza'a ala wilayati shi'unil ka'aba wal baitul haram ma yi ƙarib salasumiyatu sana ya ce wannan banu huza'a banu huza'a ƙabilatul huza'a su suka ɗauki ragamar kula da ka'aba an gane ko kusan turwasan salasmiya sana turwasan a shekara 300 banu khuza'a idan ba mu mance ba su ayi banu khuza'a mun yi bayaninsu su ne sanadiyar su aka yi mi aka yi mi fatahu lokacin amrubin salim al-khuza'i mun yi shi wanda ya zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake abiyatin shi ya rabbi inni nashidun muhammada hilfa abihi wa abina al-aqlada qad kuntum wildan wa kunna walida sammata aslamna falan naziya yada fansur hadaka allah nasran atada wadu ibadallahi ya'tu madada fihim rasulullahi qad tajarrada insi abyadu bisl badri yasmu suuda insi makhasfan wajua rabbada kifai laqin kal bahri yajri musbida ko yace inna quraishan akhlafuka almu'ida waja'alu misaqaka almu'akkada kubana biyat waja'aluni fi kada'ir rusada hum bayyatuna bil watiri hujjadan wa qataluna ruk'an wa sujjada baita akwai inda ku ce barko ya rabbi inni nashidun muhammada wanda lokacin da aka ce wanda suke cikin zimma annabi muhammad da menene da alƙawarin shi da aka zo sulhul hudaybiya su shiga a ciki banu khuza'a suka ce suna cikin kalkashin zimma kalkashin alƙawarin annabi Muhammad da aka zo su kuma wanda suke cikin zimma da alƙawari na Quraysh su shiga a ciki sai banu Bakar suka ce suna cikin na Quraysh kenan su kuma banu Bakar da banu khuza'a sun jima suna yaki kenan yanzu da aka wannan aliyarsu din na alƙawari sulhul hudaybiya bi za a yaki ya tsaya an tsaye da yaki sai an yi shekara goma ba wanda zai yaki haka ne ko sai banu bakar wasu daga cikin ƙuraisha suka ba banu bakar makamai suka isko banu huza a bilwatiri sujjada shine yace ma hum bayyatuna bilwatiri hujjadan wa qataluna ruk'an wa sujjada sun isko mutun da sahe a wurin da ake cewa watiri bakin rija suka isko mu muna sallah wasu suna sallah ruk'an wa sujjada suka yi ta kashe mu Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tada yaki fatahu makka za'a an gane ko saboda an taba wannan banu khuza'a to kuma su wannan banu khuza'a a jahiliya sai da suka yi kusan shekara 300 suna riƙon mi Ka'aba wannan bayanin da muka da zamu wasu ashi babu shi bamu shi a can baya ba ko an gane ko wa kanat wilayatuhum fi ghayati su wal fasad a lokacin sun yi mugun jagoranci sun yi tabanna sun yi mugun jagorancin kula da ka'aba kuma sun yi tabanna a cikinta iz bihim nashat ibadatul asnam bainal arab fil hijaz yace wannan banu khuza'an su ne suka fara kawo bautar gumakai a cikin larabawa a cikin yankin larabawa gaba ɗaya fil hijaz a cikin yankin saudiya saboda ai ada ada menene suna kan mi millata abihim ibrahim millata abina ibrahim suna ƙarƙashin tafarkin annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim da ya zo ya kawo mi matan shi da ɗanta da ya dawo ya gina Ka'aba ai addini Hanifa ake bi a nan Makka ana bautar iya Ka'aba ana tawafi na annabi Ibrahim to su wannan banu khuza'a su suka fara shine malai yace ma faqad kana kabiruhum wa ra'isuhum amr bin luhay yace wannan babban nasu kuma shugaban su wanda ake cewa amr bin luhay kad kharaja min makkata min makkata ila sham ya huta daga makka zuwa sham fi ba'di umurihi zuwa wani balakuran shi na kasuwanci ko na abokan yannan falamma qad falamma qadima ma'abin min ardin balqa lokacin da yazo cikin wata kasa da ake ce mata balqa ra'ahum ya'buduna al-asnam sai isko suna bauta goma kai a can makka da babu goma kai ka'aba ta tattace an gane ko faqala lahum sai shi wannan amru la'anahu Allah sai ya ce masu ma hazihi al-asnamu allati arakum ta'budun wani irin wannan kuma kan lahiya kuke bauta masu sai suka ce qalu lahu suka ce mai hazihi al-asnam na'buduha wannan kuma kan da ka gani bautar su ne muke bauta ibada ce muke masu fanastamtiruha fatumtaruna in muna son ruwa sai mu roƙe su mu ce goma kai ku ba mu ruwa sai su mamu ruwa an gane ko wa nastansuruha fatansuruna muna roƙon su su ba mu nasara in muna neman wata nasara sai su ba mu nasara wannan gumaka fa qala lahum shi amru sai ya ce masu afala tutina ni minha sanaman yace da Allah ku samu ku dan bani wani gumki guda ni ma in je da shi kaji dan daba kaji dan daba shi ya fara kawo la'anahullah na'am fa'aisar bihi ilal ardil arab sai ya zo da shi a wato ƙasar larabawa wannan gumkin da suka bashi an gane ko faya abuduhu na ya ce fa'asira bihi ila ardil arab fa'usira bihi ila ardil arab faya abuduhu ya ce ku bani guda sai in tai da shi cikin ƙasashen larabawa su ma sai su bauta mashi fa'atahu sanaman sai suka bashi wani gumki yuqalu lahu hubalu gumkin ana ce maiwa hubal kowa ya san hubal ko ai shi da ake dora mawa ne bilal ana hubul yana ahadun ahad faqadima bihi makkata sai yazo da shi makka fanasabahu wa amara an-nas bi ibadatihi sai ya kawa shi sai yayi ma mutane umarni ku bauta mashi wa ta'zimihi yace kuma ku girmama wannan bautan fa huwa allazi hamala quraishan ala ibadati al-asnam wannan shi ne ya fara ɗora ƙurai shawa a kan wato bautar gumakai mala ya ce la'anahullahu wa ƙabbahu Allah ya la'ance shi Allah ya muna na huskar shi an gane ko? mala ya ce ma wa ƙarsaba ta fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin sahihul buhari da sahihul muslim sahihaini min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu amru bin luhayy bin qimma'a bin qim'ata naga amru bin luhayy bin qim'ata yujarru khamisahu fi an-nar yujarru qasabahu fi an-nar ana jan kamar diyan hanjin shi an tsara ɗaya hanjin shi ana jan shi a cikin wuta annaba an gwada mai shi wannan amro ya gan shi ana jan shi ɗaya hanjin shi a wuta wa kana awwalu man sayyaba sawiya shine na harko wanda ya fara kawo gumakai ya kawo dabbobi ya yanka musu jini a nan a nan makka wafi ruwayatin a cikin wata ruwaya awwalu man ghayyara dina ibrahim shine mutumin harko da ya fara canza addinin annabi ibrahim hadisi ne ya inganta a cikin menene a cikin sahihaini an gane ko shine amrubin luhayy shi ya fara kawo gunki a cikin wato garin makka shi ya fara canza addinin annabi ibrahim kama sabata fi sahihaini na'am wattakaza ahlu kullu darin fi fi darihim sanaman ya abdunahu daga nan kowane gida sai kowa ya ɗauki gunki kowane gida sai ya gunki suke bauta mashi an gane ko ya ce ma iza aradar rajul minhum safaran tamassa bihi hina yarkab in mutum zai yi balaguro sai ya zo ya nemi sa'a a wurin gunkin nan lokacin da zai hau balaguran nan sai ya shahi gunkin ya nemi sa'a sai lokacin da zai hau mi abin hawan shi faka da zalika akhiru ma yasna hina ya tawajjaha ila safar kenan karshen abin da yayin zai bulaguro sa'a shi ta karshe saduwa da ubangijin shi guda gumki kenan wa iza qadima min safar tamassa bihi fakana zalika awwalu ma yabda'u bihi qabla an yadkhula ala ahlihi in ya dawo shine abu na farko da zai fara kamin ya zo ya ga iyalan shi an gane ko wa kanatil arabu sai mala ya ma sai ya kasance su larabawan ƙadittakhazat ma al-ka'aba tawaghit suka ɗauki wasu ɗagutu tare da ka'aba bayan ka'aba a nan maka suka daga wannan gumakan suka ƙara ɗaukan wasu ɗagutu wahiya buyutun tu'zamuha tu'azzimuha yace suka ɗauki wasu gidaje suke girmama gidajen nan ka ta'azimil ka'aba kamar yadda suke girmama ka'aba wa kana laha sadna suna da wani tambari wato irin na tambarurruka na Ka'aba wa hijab kuma suna da suka yi masu rihi suka lullube gidajen nan wato yadda ake ma Ka'aba komi da komi suke girmama su wa tuhda laha kama tuhda lil Ka'aba suke zuwa su yi yanka yadda suke yi ma Ka'aba yanka wa tatufu bihi ka tawafuhum biha su zo su yi ma wannan gidaje irin kaga daga kawo gunki sai aka yi wasu ka'abobi kuma ƙanana wasu gidaje aka bai da su haka watun haru inda ha kuma suke yanka a wurinta wahiya tu'raf fadl ka'aba alaiha kuma haka zalika wato an san ka'aba ta yi su falala amma da wannan suke mata wannan abin la'annaha kanat qad urifat annaha baitu ibrahim khalil an san cewa ita wannan ka'aba gidan da annabi Ibrahim Khalilullah ne ya gina alaihi salatu wasalam wa masjiduhu kuma nan masallacin shi ne falamma ba'atha Allahu Muhammad yayin da Allah subhanahu wataala ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam bit tauhid da tauhidi wato kadaita Allah abu alaihi sai suka aibanta shi akan wannan sai suka ce mi abu alaihi dalika wa qalu sai suka ce aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shin wai duk wannan allolin namu na gidajenmu da wannan na cikin ka'aba da wannan da muka kewaye ka'aba dukka ce dubban zane Allah ɗaya zan mu bauta ma suka ce ai wannan abun abun mamaki ne ya za a yi mu iya to wannan in muna son wannan kaza wani Allah zan mu tambaya kai ka ce Allah ɗaya ne in zan mu yi balaguro wani Allah zan mu tambaya da Allah ɗaya zan mu tambaya in zan mu yi aure in zan mu yi kasuwanci ka ce da Allah ɗaya ne suka ce kai wannan abin naka abun mamaki ne kaga hauka an gane ko sai suka ce kuma malam ya ci gaba da cewa waje a fi sahihaini kuma ya zo a cikin buhari da muslim an abi atradi radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata gare shi kala ya ce kunna na abudul hajar a lokacin wato a jahiliya muna bauta mu kuma kai fa'iza wajen na hajaran idan muka samu wani dutse muna bauta mu duwatsu idan muka samu wani dutse huwa akhyaru minhu alqainahu in muka samu wani dutse da yake na farkon kyau kowa da dutsen da yake bauta ma to in ka zo ka ga wani dutse yahi wannan yahi dan tsaya simbulili ko mai kyau haka ne dan walgiya sai ka yadda wancan Allah naka sai ka dushi wannan mun gane shine yace alqainahu sai mu yadda shi wa akhazan al-akhar sai mu doki na biyu fa iza lam najid hataran in kuma haka yi ka tari ba mu samu wannan dutse ba mai kyau haka jama'a na khusuwatan sai mu dan hada wasu wato ko ka ce wata abun laka-laka tsako tsakuwa kamar birgi kai dan birginka an gane ko kamar khusuwatan ka dauke shi kamar irin birgi da ake kawawa jikin kabari na alama allan kabari ai shi kaga ba dusi bane ba wani birgi birgi ne yace sai mu dan halhada shi min turabin daga ƙasa ɗan tsakoyin shi haka sun maji ina bishat sai mu zo da wata tumkiya ko akuya fahalabnahu alaihi sai mu tatsa ma wannan dutsen namu dan birgibirgin nan nonon ta summa tufna bihi sannan sai mu fara yi ma wannan dutsen tawafi mun gane shi wannan labarin da yake badawa kowa da dutsen shi dutsen shi shine Allah shi kana tahiya sai kaga kai ga wani sumbulili ko mai kyau wani dutsi mai kyau yayi Allah ka kyau sai ka yadda wancan Allah sai ka ce ga sabon Allah ka sai kuma ka ci gaba da wata mai in ka rasa in ka dan hada wannan tsakoyin na burgi haka kenan dan ka samu ya cibre da kyau sai ka kamo tumkiya ka tatsa mashi sai ka cibra shi da kyau na wannan tumkiya ko nuna akuya sai ya game sai ka fara mai tawafi wannan nonon kamar kayi mai menene kamar ka huddo mai ka mai takarrubi ne sai ka fara mai tawafi wai shi inda zaka lura jahilci hauka ne ka duba kai kai abinka kuma wai kake tsoron shi kuma in ka samu wanda ya yi shi ka yadda shi dawa shi ne kake tsoro shi ne kake tsoro ya ba mu ba shi ne kake sai ba wannan to kaga wanda ya yi shi sai ka yadda shi an gane kamar abin akwai hauka da shi ma wannan Umar ko da ya Allah da bino in ya ji yunwa sai ya bantale da shi ya cire ya cire kan Allah ya cire sai da ya cire kan Allah shi tsaf ya ce ya yi wani daga baya Allah mana gafara kaga ai abin akwai hamaka an gane ko wallahi alhamdulillahi allazi hadana wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu wallahi da ba za mu shiri ba da ba dan Allah ya shiryar da mu ba ka ajin jahiliya ta da tabo ta gumakai ka dawo duniyar mu ta yanzu wasu bid'o'in in kaga ana yin su wallahi sai ka gode ma Allah kaga wai gashi mutum ne hotkakke laliyayye kaga wani abin in yana yin shi wallahi ko kai da baka kai darajar shi ba baka yi ba saboda mi saboda Allah ne ya shirya da kai kuma ka sani kai ma baka ki ba kai ma baka yi karhin Allah ya barka a can din ba ko kuma a yanzu ma in kai garrama Allah ya juya ka annabi yake Allahumma ya musabbitan qulub tabbit qalbi ala dinik an gane ko kaga malam mutum da daraja da komi yana rawa dan Allah rawa eh mu a al'adar mu ka doki al'ada Hausa ashe addini al'ada Hausa kaga mutum yana rawa menene bai da kunya bai da kunya kawai ko kuma ka ce mi in ka ɗauki ƙarshe-ƙarshe daga 'yan daudu sai mi suke rawa daga mata sai 'yan daudu amma ka gani malar na cijo ce ga ƙur'ani a kanka ka zo kana rawa don dai ƙur'ani ba a san shi da ma'ana shi ba ba a haddace shi yadda ya kamata ba rawa kuma rawan ma inda daga rawa aka tsaya sai kuma a haɗawa da sunan Allah tsakani da Allah abin son nutsuwa mu aje son zuciya mu aje komi a rai mu aje shi a fa mu kawo mu aje hujja aqaliya ka san hujja aqaliya ko ita ce in naqaliya ta kiya sai ka kawo mutan aqaliya hujja a hankalce kai ka zo a ce kana tsoron Allah tsoron shi ne kake san shi ne kake kana tsoron shi ka dinga burabura kana kiran sunan shi bai kama da rashin kunya ba ka abin tsakani da Allah shi ne kullum a bada misali ka zo ka ce babanka ka tattaro lega abokanka ka ce yau ku zo baba ya sai amur sabon moto zan mu ziga baba a zan mu ziga baba mama sani ka isko ɗanka yana sani sani sani sani shi da abokan shi ana burabure sarahatan da niyahi kama ma ace ma ace ma ace son rai hujja a haƙaliya a hankalce da niyahi kama wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan Allah ne ya faɗi cikin Qur'ani ka ambaci ubangijinka a cikin ranka kana mai kankantar da kai kana mai jin tsoro kalka daga murya kalka zo ka yi mi shishigi a cikin abin aya ce kan tagarya duk wanda yake so ya zo ya fassara maka ita ya yi ƙura amma in ya iya fassara tafsiri ya fassara maka ita mai take ne sai ka tambaye shi da ƙura nan da wannan aya ya siki haka ne wasu kurrafa kafi nafsika ai wallahi da ƙura nan da ƙura nan shi da addini wallahi baka wala ba Umar Barbare a yayin da Umar yake ji da karhin shi da sai an ga ma Umar na yana Barbare sai sai kowa ya yi shiru na rantsa da Allah da Barbare shi da addini da annabi ya zo da shi da labarin da za a kama yanda sahabbai suka yi sai an ce ma Barbaren sa ya kada gini kat wannan haka ne ko ba haka ba ai kaji dai wannan ko sai an ce ma suna Barbaren nan wani share na masallaci ya zuwa haka zaka ji anci sai ya zo ma buhari a ƙarfin umar sai ka ji anci shi kadai yana fura na san wata icce ta faɗi amma baka taɓa samu ba shi yasa in ka doki ma wancan jahiliya to ka ɗoka a zamaninmu ne yanzu wallahi wasu bidiyoyin in zaka makanka alam nashrah ka bincika bawushe ya ce kama kanka alam na shirha ko to kama kanka alam na shirha ka saurari kwalwarka ka auna da mizanin hankali kaga cewa ya kamata a kawo shahadi sai ka ba kanka lahiya wallahi wa alhamdulillahi allazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah a cikin ƙarshen kowane darasi malam sai ya kawo ma durusun wa ibar darasussuka da zaka doka da lura da zaka yi a ciki kuma sai ya kama as'ila lil muraja'a question na muraja'a na revision amma mu zan mu karanta durusun iba as'ila lil muraja'a kowa ya karanta kayan shi a gida ya ba kan shi amsa mun gane ko kenan sai kaga in ka fahimta mun gane kullun an yi darasi yanzu sai ka zo kakkale ka darasin kawai ka budo as'ila lil muraja sai ka karanta su'al kaza sai ka ba kanka amsa kote ka rubuta ka karanta su'al kaza ka ba kanka amsa kote ka rubuta in ka ida sai ka zo ka leka sai ka ga ka fahimci darasin ko baka fahimta ba mun gane ko durusun wa ibar mu je a gurguje ganin cewa lokaci yayi mala yace na farko annal arab لم يعبدون الأصنام لاعتقاد أنهم خلقهم وخلقت وخلقت السماوات والأرض وإنما كانوا يستغيثون بها من دون الله ويطلبون من جلاء الكرب واجتلاب النفع لا ربا da kake gani bala yace ba wai suna bauta muku kai bane cewa sun yi imani su suka halice su su suka halice sammai da kasai a suna bauta musu ne kawai don neman manfa'a wai su suna neman agaji wurin gumakan nan suna neman gumakan nan su goge masu muba abu su kawo masa amfani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah idan ka tambaye su halicci sammai da kasai sai su ce ma Allah ne sun san wannan Allah ne in ka ce me yasa kuke bauta ma wannan sai su ce ma inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allah zulfa wai muna bauta musu ne don su kusantar da mu wurin Allah sai ka ga a ce ana bin ma ana bin ma malam mai karama malam mai karama malam ya zumu ma ladabi kai kama Allah ladabi sai ya babu abin ya yana kama da jahiliya yo kai waye sanar da kai cewa ka malamin daraja ba malam ya taya ka addu'a malam a taya ma addu'a muna bukatar wani abu kawai shi kenan taya addu'a kuma ana taya juna musulmi addu'a amma ka zo ka yi ta shishige ma malam a ita shi shige malamai wai jira muke a malam ka roƙo mu Allah Allah roƙi Allah ka tak roƙi Allah ka tak kawai Allah subhanahu wataala directi ya hisan ka roƙe shi daga kai sai shi an gane ko ya hisan direct daga kai sai shi shine kuma addu'a ta hika kuwa amma ka zo wai kana nokewa kana nokewa har cewa malam ku shiga mu ma mu shiga za ka ga shiga Allah mana gafara na'am izumu shurmin man kana sababan fi halakin nasi wa dalalatihim wa annahu yahmilu awzarihim kamilatan yawm al-qiyamah wato girman zunubin wanda ya kasance mi hanya ta lalata mutane da kangarar da su da halakar da su kuma shi wannan mutumin zai doki mi zunubin su har ranar tashi kiyama wa yahmiluna asqalan wa asqalan ma asqalihim kamar shi wane ne amrubin duhayy kaga zai yi ta ɗaukar zulubban suwayin nan an gane ko cikin darasin bayan haka zancan zaka ji an ce fadawwa atlahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha minan nadimi fa ba'atha Allah fa asbaha min al-khasirin fa ba'atha Allah ghuraban yab'athu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata ajaztu an wari sawata akhi ajaztu an akuna misla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi فأصبح من النادم سأل يأتي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا kagani in ka koma al'umma wani mi wani zunubi ka koya masu wani mugun abu zaka yi ta kwasar zunubin su har ranar tashi kiyama hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajaruha wa ajaru man amila biha wa kama zata ruwaya haka zalika in ka zo da sunna sunna mummuna kana da zunubin da wanda ya aiki da ita kenan kullun ka kiyaye kal a kasance kai kai ne farkon wanda zaka fara bidala kai kai ne farkon wanda zaka bude wata hanya ta banna kai kai ne farkon wanda zaka bude musiba ka kiyaye wannan abin nan yana iya kasancewa ya bi ka zunubi har ranar tashi kiyama mutane suna mutuwa suna barin lada ana ta zuwa musu lada saka rasa jariya kai kuma sai ka bar wuzurin shari Allah mana gafara ka bar zunubi mai gudana malam yace ma ana uku darasin da zaka doka fihi dalilun ala anna ba'du ahli jahiliya mu'azzabuna bi jaramihim dalili ne akan cewa wasu daga cikin mutanen jahiliya wanda suka mutu a jahiliya za a azabtar da su daga wannan kurakuran su an gane ko tun daga shi wannan amru bin lu'ai annabi har ya ga shi wato ana jan shi daga hanjin shi cikin cikin wuta na'am albin hudu mala ya ce safahatul mushrikina wa hamaqatihim iz abadul asnama man sana'a aidihim yace daga ciki zaka gani hauka da wawanci na mushrikai da shirmansu wai su zo su kirkira abu da hannunsu kuma su bauta mashi wannan shine durusu da zaka doka wal ibra a cikin wannan darasin da wasu durusu da ibra wanda malam bai kawo ba sai kowa ya je ya amsa ma kanshi as'ila al muraja'a man awwal man dakhala ibadatul asnam jazirat al-arab wane ne wanda ya fara shigo da bautar gumakai a cikin kabilar larabawa sannan min ayi kabila shi daga wata kabila yake amma za akhbar anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin mai annabi yace akan shi uzkuru halatul arab mal asnam ka bada labarin ya ne halin larabawa da gumakai uzkur shay'an min durus hazal maqta akan wannan dan parenthesis din ka bada labarin kadan daga cikin darsukan da kai ka doka naka idan sai ka je ka bada amsa su ka gani in ka fahimta daga nan ya kamata mu tsaya fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya share shi daga kirazan mu kuma ya mana gafara shi sai in Allah ya kai mu rana ya tawo sai mu tashi na sabahu wa qissatu zawaji Abdullahi bi Amina wato dangantaka Annabi sallallahu alaihi wasallam da auren mammashi da baban shi اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته